ainihin ya zama ranar rushin ruhinsa mai tsarki ya bar gangan jikinsa to muna da matsala da sauti wani abu da ƙara rai sauti to a gurguje muka ga abubuwa da dama wanda su muke son mu yi lokaci baya ba mu dama musamman kuma ga yadda lokacin yanayi yadda yanayin zai zama dare yana da gajarta sosai nan akwai amini makatar amirar mu'minin wanda aka hada haddar zulama zulama ta amirar mu'minin kuma a gurguje na saba na kan dan karanto mana wasu abu dangane da wani ne amirar mu'minin awwala sannan kuma mu a gurguje mu yi mu bi zaluncin da aka yi masa kafin mu zo karshe kashe shi da aka yi amma mu haɗu ne don mutum na kashewa ɗin amma dai akwai bukatar ko da a guje mu taɓo wani abu dangane da zaluncin da aka yi ma amirin mummuni zaluncin da aka yi ma amirin mummuni yana da yawa wanda ta arwayar ama ya zo cewa gobe kiyama farkon kes da za a yi a gaban allah ta'ala shi ne na zalunta amirul shi ne farkon kes da za a fara a gaban allah zaluncin da aka yi ma amirul yana da yawa ba kuma gushe ba ana zalunta har yau wannan al'umma ta yi iyakan iyawanta na wajen bici haskensa don ta ga lazim ne a gare ta ta bi shi kuma ta so ta bi shi saboda haka sai ta kokari ta nuna shi ba kowa ba ne da ya gagare ta sai ta zama ta ce to shi kamar kowa ne da dai da farko an nuna shi ba kowa ba ne an yi shekarun farko da zamanin kulafa aliba kowa kowa bane shekara 25 kuma ba lokacin da aka kafa mulkin banu umayya sai ana hawa mumbari ana tsine masa yadda aka san cewa juma'a ba za ta inganta ba sai an yi hudu ba haka kuma suka aji cewa hudu ba kun ba za ba zai hudu ba ita kun ba ta inganta ba sai an tsine masa ba ma tsinuwa ba ma har da zagi kuma ana haɗawa da 'ya'yansa hassan da hussein har da ma sai da fati mata zara duk a tsini ma a zaga sharaɗi ne na ingancin hudu ba sannan aka zo aka yi mulkin banu abbas wanda suka kama mulki da sunan ahlul bait amma suka juya abin sai ya zama yanzu sai suka koma ana cewa ainihin su 'ya'yan amin annabi wato yanzu batun cewa akwai aimat albaiti wanda haƙƙi nasu ne ba shi ne ba batun kawai shi ne su hashimawa ne kuma su 'ya'yan amin annabi ne to da suka ga cewa kusanci da annabi akwai wanda suka fi su da kusanci da annabi inda kusanci za ka su karba kamar yadda na farko tamamin kamar yadda na farko suka karba abin nan da kusanci da annabi waɗanda suka kusanci da annabin wasu sun fi su sai suka koma su kai kansu to a lokacin su al'alla kalla an rage ma ali zaluncin da ake masa don abu zamanin banu umayya an ce shi ba musulmi ne ba baya sallah ba ma ba larabe ba dan wata kabila ne wasu lamawa wanda suke da iyaka da china ya zo yana ja da ahlul baiti akan haƙƙinsu ahlul baiti su ne su ma'awiya kenan da banu umayya to sai ya zama na lokacin mulkin banul abbas saboda su suna cewa su ma yan uwan annabi ne su hashimawa ne to sai ya zama ali yanzu aka mishe shi kamar sauran mutane har ma aka ba shi aka kirkiro kulafa'ur rashidin don da can zamanin banu mai ba wani mawai shi kulafa'ur rashidin da ake cewa guda wanda yanzu aqidan mutane ne sun dauka kamar zaunanne ne addini sai ka ci aya da hadisi ya zo da shi amma halali an kirkiro ne da suke cewa haula sa aura shi guda hudu ne abubakar da umar da usman da ali lokacin mulkin banu abbas aka kirkiro wannan duk lokacin lokacin banu umar ana tsinewa ali yaushe za a ce shi yana cikin hadifai kuma da ba ba san wani abu su kula ba aura shi ba an kirkiro shi aka zizara shi daga nan lokacin kuma aka kirkiro shine na hudu na shine shine na hudu a daraja shine farkon musulunta a yara duk kirkirowa aka yi daga baya don ana son ya ban lokacin mulkin banul abbas tun su suna ganin shi ma suna da dangantaka na jini da shi shine aka sassauta mishi amma ba a fasa zaluntan ali da kuma iyalan ali to wannan zaluncin shine ya zauna mana har yanzu har ma ana ganin adalci shine a ce mashi farkon musulunta a yara kuma na hudu a daraja kuma wata duk daraja da suka keɓanta da ita sai aka ce ta dukkanin kowa da kowa ne don nasu abai ne gaba ɗaya ba keɓanta ba abin da suka aka keɓance shi da su kuma da kuma sun kan ga cewa akwai abin da aka keɓance shi da su ce to ai bayan manzo Allah ya fito da littafin zakka don allah ta'ala ce an kwana ya ce a bada zakka ne ba amma menene a cikin mai ake fitar da zakka in ya kai wani kidari nisabi ba a san shi daga shi fito da shi rubutacciyar takarda to sai zama ana amfani da wannan har sauran mazhabobi duk sun amfani su suka ce shine kawai aka keɓance arin bai da shi amma man da wannan ba su da wani abu kususiya ta su to dun gani dun gani wannan har yanzu har zantuttukan nan da yanzu da muke yanzu haka a cikin ramadan din nan mun je wasu tabar gazozi da wasu suka zuzzuba da nufin suna neman za su bice wannan haske cewa wasu na girmama ali amma sun san ali shi shi shi ne na hudu a daraja amma suna girmama shi ba kamar yadda shi a suke cewa ba to a gaban mu akwai alqur'ani wanda wa ma yin dukkanin hawa in hu illa hawa yi a kuma gaban mu akwai tafsirai daban-daban wanda ke tafsiran su da a ce muna da lokaci da ainihin wannan ya ishe mu batun cewa mu ɗauko ayoyi wanda suke da hususiya da ali kuma aka samu ruwaya ya inganta a wajensu a littattafansu ba a namu ba sai mu ce to ina kuka samu wannan ra'ayi gashi littafin ga abin da yake cewa wannan aya ta sauka dangane da ali ne tana nufin kaza ne kuma kuka rubuta a littattafan to ta ina ne duk kuka yi mirsisi da idanu kuka ce ba haka yake nufi ba to wannan shi ma darasi ne kafin mu zo ga batun kashe amirul mu'mini alhali mun haɗu ne nan mu jajen kashe amirul mu'mini amma a gurguje zan kawo waɗansu daga ciki a gurgujen gaske kuwa gudun ma sai ya yi tsanani ina fata saboda gudun ba za mu kife ba saboda ainihin domin inda za mu ɗauki kwanaki ne muna maganan amirin mummuni a cikin alkur'ani to ya ishe mu darussan kwana da kwanaki kuma da kafa hujja daga littafin littattafan ahlu sunnawar jama'a na farko dangane da waɗansu ba'alin ayoyi waɗansu ba'alin ayoyi zan ce Allah ta'ala yana cewa wa minan nasi man yashri nafsahu ibtiga'a mardatillah wallahu ufun bil ibad a cikin bakara aya mai tanda bakwai in mutum ya duba littattafai daban-daban shawahid tanzil na shaukani tafsirar kabir ne tafsirar kashaf ne jami'ar hakamar qur'an ne daular mansur ne sananar turmuzi ne kifayatul qadi ga sunan ga sunan ga sunan wanda yake tafsirori ne na ahlus sunna zai ga cewa duk sun tafi akan cewa ita wannan aya ta sauka ne dangane da ali tana tana yaba masa akan sadaukar da ransa da yayi domin ya zama fansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa a yayin da yayi kwanta a shimfidansa Qurayshawa suka ɗauka annabi suka tsaya suna jira har shi annabi ya fita ba su sani ba su suna hango shi fita suna ga mutum a kwance da suka zo wata zuciya ta ce masu su daga a wani ruwaya ko kuma a wani lokaci a wani ruwaya da mu yan ganta a wajen mu ainihin ya zaro takobi ne fuskanci su suka ce mishi ina ina muhammadu ya ce kun bani gadin sa ne to suka suka fita to wannan dangane da waya ba ma ali akan wannan sadaukar da kansa domin da dan yarda Allah ta sauka to sai kuma ayan mubahara wanda duk cikansu ba ittifaqan duk sun fasar ayan mubahara a ta yi sauran su gaba ɗaya in ka tambaye su ta'alo udu na da abu na ana wa na aku mun sa ana wani sa aku mun fasa na musu sun manar ta yi bana la'anatullahi alal kafirin manzan Allah da waye ji ba ba wani ba wani ta ba wani ta ba ba wani ko shazzin ruwaya da ya ce ya je da wani da wani da wani da wani ne ba waɗannan ko ya ce ya je da sahabbai ne ko ya je da matansa na aure ko ya je da 'ya'yan sahabbai ko ya je da koyar ba ba wanda zai ga maka haka kowa zai ce maka ya zo ne da da 'ya'yansa Hassan da Husaini da yarsa sai da fatimata zahra wasu da kuma ali da shi kansa wanda ya fassara wanda ya nuna shi ne ma'anan fassara wannan aya na suwa ne ne abuna suwa ne ne nisa suwa ne ne ambus wannan kuma mutum yana iya duba duk duk tafsirorinsu tafsirar kabir ne tafsirar kashaf ne jami'a abaru kuma na kudabi durru mansur ne sunan turmizi ne wane ne wane shi manaqiba mugazali ne kifayatul dalib ne ga sunan ga sunan ga sunan cewa ainihin manzo Allah bai je da wasu baban da Ali da Fatima da Hassan da Hussein yace Allahumma haula'i ahli kuma wata ayar kuma wannan ayar am yahsuduna nasa alama atahumullahu min fadl am yahsuduna nasa ko suna ma mutane ne hassada bisa abin da Allah ya basu shi ma dubi tafsiran duk mutanen sun ce am anan ma'anan bal take da shi bal yahsuduna nasa su anne ne annas ahlul bait da Allah ya fifita da nubuwa da imam suka yi musu hassada su wane ne ake mahasara al-murad bin nabi al-murad min an-nas annabi wa ali atahumullahu ne ba Allah ya ba annabi da iyalansa an-nubuwa wal imama wal wal hikmatu wal fahm wal mulk wannan fifikar da Allah ya masa shi ne aka yi masa hasara aka ce ba nasu ba su Allah ya ba annabta da shugabanci da hikima da fahimtar alqur'ani da mulki kuma ai aya ta gaba ci gaba aya ta ce ai an ba alu dawud hikima da mulki to su wa'annan sai aka masu azabar aka ce eh an an ji annabci a cikin gidan ku to amma kuma shugabanci ban da mulki ba na ku ba mulki da sunan addini za a yi ma ba ku ne to kuma wata ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina shi ma dubi dubi tafsirorin su daban-daban shawahidin tanzil ne domin shi askani malamin sunna ne ya bi littafi mai suna shawahidin tanzil yana kawo kowace kowace aya sanadiyan saukanta mujallar da littafi to kuma zai shi wannan aya ta sauka dangane kaza ne kuma yakan kawo wuraren da aka samu ruwa ya mutum ya sami shawar da kaji zai gari don haka zaka da yawa ana kawo hujja da shi sannan kuma akwai maktal na hawarizmi duk suka da tafsiri daban-daban sun ce alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ta sauka ne a ranar gadir bayan da manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi ya ayyana shugabanci da haliccin amirul mu'minin ali bin abi talib ya kuma karba masa bai'a wannan sanannen kisa ne sannan bayan da aka yi bai'an nan al-yawma akmaltu lakum dinakum wanda yake sun fahimci cewa kamalan addini innan da wilayar ali kuma raditu lakum al-islam dinan musuluncin da Allah ya dade shi shine mai wilayar ali don kaga da can musulunci ya rage kaɗan bai cika ba sai a yau al-yawma akmaltu lakum dinakum bi wilayati amirul wa akmaltu lakum ni'mati wa akmaltu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau ne da yarje muku islam wani islam wanda ya sami kamalan nan da wilaya tam duddubi tafsirorin su su makaka na akwai wani irin wannan kira da suka sassa don suka kokarin su wargaza abin da aka kawo suka ce wani bai da ya zo ya sami khalifa na biyu ya ce a cikin littafin akwai wata aya da mu yahudawa aka saukar mana da mun ɗauki wannan ranar idi sai ya ce masa wace aya ce sai ya ce alayhi ma akmaltu lakum dinakum sai ya ce ai dama idi ne mu a wurin mu don ta sauka a arfa kuma arfa idi ne kaga ma'ana ba sai an yi idin alayhi ma akmaltu lakum dinakum ba kenan tun da ran arfa to muna iya tambaya mu ce ayyuhal halifa yaushe arfa idi ga wani wanda suka je arfa suka tsaya arfa ko kuwa ka taɓa ganin mutane anan suna taruwa suna cewa muna arfa ne me ma'anar idi wanda muke ce misalla ba mutane suka haɗu su yi biki ne ba to ka taɓa ganin mutane sun haɗu suna wani biki suna ce mishi muna yin bikin arfa za mu ce baka yayina wanda suka je haji to su kuma me suke a rannan suna tuna ailema kamar tulakum dinukum ne ko ko suna addu'o'insu ne ko a huduman liman ka taba jin ya ce ai yau ne a kamar ta lakum dinakum to a nan kuma fa mu da wanda bai ji hajin fa to kuma mu je ma koda da gaske ne ranar arfa ta sauka ai sai a taru a yi saboda saukanta tun da Allah ta'ala ce yau ne cika addini yau ne cika muku ni'ima yau ne yin jin musulunci a matsayin addini ya kamata a ce wace rana ce a ce an ce ranar arfa ya makamata mai taron musamman na murnar a yau ma kamar turokun dino duk abin da shi bai wuda yake cewa ke to sannan allah sa a wani tafsir muna karanta sai muka kawo ruwayoyi daban-daban daga gare su da ya nuna cewa lallai ranar gadar ta sauka saboda haka wannan magana shazzin magana in ba ba kira ne shazzin magana ne a ce ranar arfa to sannan kuma ka ce to don haka nan to ne za ka ɗauka kenan tun daga ingantattun ruwaya da ya nuna cewa ranar gadir wato kaga kenan ranar ranar da ya kamata ya zama ranar idi amma bai ba ɗauke shi idi ba sai aka ce ai idi kuma mun san cewa koda koda ranar idi ya sauka aya ta sauka to duk da haka ana iya zikira din wannan aya ko allah misali idan aka yi maka haihuwa ranar sallah to in ranar ta dawo sai ka fara sa suna ka sha tun da ranar sallah aka yi ba masu mai suna ba ba bukatar yanka rago ko murna ko kuma ranar suna ya zama ranar ranar sallah to za akwai bukata a yanka rago a yi murna an yi haihuwa ina tambaya ranar suna ta dace da ranar ranar sallah to sai a fasa wanne za a fasa sai a ce ai tun da sallah ne ba sai ma an yi suna ba ai abin da yake cewa ke tun da arfa ne ba ma sai an yi murnan ba tun da dama ana murnan arfa to sai kuma ayatul tadhir inna ma yulikum wa ayatun wala wa inna ma yulikum lahu wa rasuluhu wal ladina amanu ladina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un wannan ita kuma ayan shi ma duk sun itifaki akan saukanta da sanidiyar saukanta na'am sun yi tarawa biye da suka so daga baya su nemi su fassara ayan da wata ma'ana amma ayan ta ki fassarwa musu aya ta sauka ne a gaban mutane bisa jinsu da ganinsu manzan rama sallallahu alaihi wa alihi a makka zuwan su hajjin bankwana a kusa da ka'aba ali ya zo daga yaman don ya riga tura shi yaman sai ya aika masa cewa shi a wuce hajji ya wuce su a maka ya iso manzala ce mishi wani irin wani irin nau'in hajji kai ninya yi sai ya ce na yi a wajen ihrami na na ce ya rabbi na yi maka ninyan hajji da irin nau'in hajji da manzo Allah sai ce to tamattu ne ne saboda ka ya zama zaka ya zama tamattu saboda ka yi tawafi ya sai ya cira kayan ya zo yana yana sallah wani mutum ya zo ya bara manzan Allah don wannan wannan nuna ne sosai da ya nuna daraja sai wanda Allah ya so ya baka manzan Allah ya ce wannan almajirin da ke barawa zai ba shi sadaka ya zama tare da ni a matsayi ɗaya a firdausi kowa ya duba ya shuru ya sake maimaita har sau uku shi Ali na sallah sai ishara ga wannan mai bara ɗin ya zo ya cire zobensa na azurfa a hannunsa na dama sai masa ishara ya alhali ya yi ruku sai mutumin ya je ya zare zoben wannan aji da ganin mutane ne suna da sai aya ta sauka ta ce shugaban ku wanda za ku yi miƙa mu biyayya ba wani ne wanda za ku jibin da al'amarin ku gare su ba illa Allah da manzansa da masu ba da zakka suna ruku manzo Allah ya takbir duk sun gane alladhina yu'tuna zakata wa hum raki'un wane ne ali a kafin nan wa'ansu sun ba da zakka suna ruku'u ne gabansu aka yi wannan amma sai rai biya ɓaci da aka ɓaɓɓata rai wato yanzu ana mana ishara a ce wanda za mu bi Allah da manzansa da Ali suka ɓaɓɓata rai amma ma'ana ayan ke kuma mutum ya duba tafsirori da ma da daman gaske aka sun fassara da wannan fassara cewa ta sauka ne a wannan yayi sannan kuma manzo Allah ya ya ma dab da Ka'aba suna ji suna gani ya ce ya rabbi kai ne ka ce mu dan uwana Musa wanda ya roƙe ka ya ce da kai ij'alli waziran min ahli haruna ahi ishdud bihi azri wa ashruku fi amri kai nasabbaka kathira wa nadhuka taraka kathira innaka kunta bina basira sai ka ce da shi ƙad'uti ta solaka ya musa ni ma ya rabbi ina roƙonka kamar yadda ɗan uwana musa ya roƙa ni ma ij'alli waziran min ali aliyun akhi ishdud bihi azri wa ashriku fi amri kai na sabbaka kathira wa nadhkura kathira naka kunna tabana basira sai aka ji manzo Allah ce Allahu akbar duk ba sana ganin jibril ba yace ga jibril ya zo yana ce min qad'uti ta solaka ya muhammad masoya mutane ake ta murna wasu suka ɓata rai sannan manzo Allah ce in mun je arafa amina ya ce in mun je arafa gobe zan ayyana magaji suka ɓata rai saboda ba amiyan su don nasu alama a taɓa mun to kuma ayan akmaltu lakum alyawma akmaltu lakum dinakum akwai wani kafin nan akwai ya ayyuhar rasulun ballig ma unzila ilayka wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'zimuka minan nas shi ma dubi tafsirorin mutane za ka sun ci ainihin wannan aya ballig ma unzir da ilaika min rabbika innan walaya ali wanda wanda da ganin bijira wanda aka yi da manzon Allah ya tafi alfa sai bai ayyana sai mala'ika zuwa ya zo ci amina ya same shi ya ce ka aiman ayyana a masallacin masjidul khayf amina ya ce ya jibril a imin afwa ya zama wani zai wannan ba ya ce Allah ta ce kai zaka to sai bai saboda yana jin tsoron yadda mutane na su su bijire su koma su fasa ma addini saboda haka kuma bai san me za su yi masa sai da ya kamo hanya za a koma bayan an gama haji akan hanya aka saukar masa da ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka ya ce to yanzu tunda Allah ta'ala ya ce mishi wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata yasa akai hadu yasa akai dandamali a gabir ya miƙe ya ayyana saboda Allah ta'ala ya bashi isma wannan mukan ambaci wannan a ranar gado sannan ayan aji altum sakayatul hajji wa imaratul masjid harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda shi ma ka duba tafsirori daban-daban zaka ga sun ce ainihin wannan aya ta sauka ne dangane da Ali da Abbas da Talha bin Shayba wanda su kowanne alfahari Talha ya ce ni ne ma'abucin ɗaki mai alfarma mabuɗi na hannuna ne abbas ya ce ni ne mai shayar da mahajjata mai tsaya da al'amuransu sai ali ya ce ni ban san mai zan ce ba wakwa yana da fari da matsayinsa ya ce ni ban zan ce amma ni na san na yi sallah tare da annabi tun kafin mutane su yi sallah tare da shi kuma ni ma abucin jihadi ne kowa ba yana faɗin yin da abin fifikon sa bace to kafin wani ya musulunta ni ina muna sallah tare da annabi a wani a wani ruwa shekara bakwai yana sallah da annabi kafin ma a saukar masa da wahayi kuma bayan saukar masa da wahayi sai da ya wata shida yana sallah wani ma bai san addini tare da to sannan kuma shi ma abocin jihadi to shi ne sai aka kai ma hukuncin ya zo a annabi to wane ya fi mai magudin ƙaba ko mai shayar da mahajjata ko ko alim da ya yi imani da annabi ya sallah tare da shi kafin wani ya yi sai Allah ta'ala ya saukar da aya yake cewa aji altun su kayatar haji wa imaratul masjid harama kamar amana billahi wa lam al'an wajah fi sabilillah za ku haɗa wannan la yastawu to ga ga waye fike da Allah ta'ala kuma ya ce alladhina amanu wa amilus salihati tuba lahum husnul ma'ab a cikin suratul ra'd shi ma dubi duba irin su manaqib din magazili da yanke yana bi ilmuwadda duk a ciki an nuna cewa tuba itaciya ce a cikin aljanna asalinta daga gidan alin ita ce tuba ɗin faɗin Allah ta'ala hada ne hasmani tasamu fi rabbihim waɗannan masu husuma ne ɓangarori biyu sun yi husuma dangane da ubangijin domin asbabun nuzul bidaya da nihaya shahawai da tanzir manaƙib na hawarizmi manaƙib na magazali dur simdaini duk za ka ga cewa a cikin waɗannan duk an rawaito cewa ta sauka ne dangane da mubarazan da ali ya yi a ranar badar su ma sukan sukan ce mubarazan bangare guda su ce wannan wanda wannan ba don a kisarsu na mubaraza ba su nuna ma ali ne gaba ba sun nuna kamar da hamza ne da ubaida da ali kamar ali kira shi shine daga karancin shekaru saboda ka shi yaro har ma a mubarazan ma suka nuna ma kamar yadda wasu kai wani fim da message wanda libya suka yi aka nuna shi shi hamza ya kashe shaibu shi kuma ubaida sun ya tsari wannan utuba nake so in ce hamza ya kashe utuba wannan kuma ubaida ya sari shaiba tsarin kisa shi kuma ya soka masa wuka amma sai aka nuna alikuwa da ainihin wannan zai kawo tsara sai sa wai takobinsa mai baki biyu sai takobinsa sai ya shi makale sai ya wurgar sai tsaya na kallon bashi da takobi sai a da ya sani shi tsarar rago ke ne tsarar rago ke ne alhali al'amarin ba haka ba ne fafatawa suka yi tsakanin ali da khalid ya tsaga shi biyu tsaga shi biyu ya yi daga kazuwa ƙasa ƙadda hulmi spaini ya raba shi biyu da takobi a hannunsa hasha ali ya yaƙi da kai baka da takobi a yaƙi yaƙinsa kana yaƙin takobin mutum ya tsasa ka tsasa ya ɗauka ba ka shi mutum ba takobi a hannunsa amma a wannan fim ɗin sai suka nuna takobin adal da biya wuce buu sai sai wai sai sare shi kaga ya kashe shi ba takobi tsaron rago ke to da takobin shi hannun ya tsaga shi to sannan sai yaƙi ya yaƙi tsakanin shaiba da ubaida da kuma tsakanin hamza da utuba sai jama'a suna ya ali taimaka ma ɗan uwanka ubaida sai ya je ya tsaga shaibu biyu gumutsu ya gumutsu tsakanin hamza da utuba har an ce takubansu sun karere suna dambe an kusa kada hamza ali ya je ya tsaga utuba biyu abinda ba su son su faɗa ke dangane da mubarazan ali ne wannan aya ta sauka ce haza ne hasmani ta samu fi rabbi sannan afa man kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun shi ma tambaye su dubi da tattafan su wannan aya ta sauka dangane da wannan wane ne magana ce sa'in sa tsakanin walid bin uqba bin abi mu'ayyid da ali bin abi talib wanda suke magana sai sai sai uqba bin abi mu'ayyid ya faɗi wata magana sai ali ya ce mashi uskud ya fasik sai aya ta sauka afa man kana mu'minan kaman kana to shi wannan utuba din nan eh walid bin uqba din nan bin abi mu'ayyid shine shine wanda aka kama baban shi uqba bin abi mu'ayyid wanda ya mu to shi walid din nan kuma shi shi kawun usman ne usman bin affan don haka ya naɗa shi gwamnan koko shine ya sha giya ya je ma mutane sallah raka'a sallar su bayar raka'a suka ci ai wani kai ce ko ƙara muku suka kawo labari cikinsu kuma hadda ba'adin sahabban annabi hadda ibn mas'ud a cikinsu cewa ga abi suka kawo usman bayani ga abin da walid ya yi usman ya sa aka bola da su aka karya kashin a wazan ibn mas'ud su za su yi makawunsa kazafi ali ya ji ya zo ce ka tozarta shari'a ka hana daga yanzu ba wanda zai kawo shaida ya ce me zai ce kirawo su mutanen a kirawo shaidu wa ya ga ya ci agiya in ya tabbata a musu hukunci aka ce duk wanda aka yi kwa duk wanda ya san yana nan rannan a masallaci uku baya zuwa wali da yana uku baya sha giya ya zo ya kawo shaida jama'a suka zo musu tafira suka ce lalle su shaida aka ce to sai a mashi bulala haddin mashayi aka ba hauni bulala ya bulale da ya daga hannu ya shiga makyarkata kawo aliyu ali ya ɗauki sannan ya fyaɗe shi to shi ne fasik da nassin alkur'ani duk tafsirin kowa ka gani kuma nan aka ci afa man kana mu'minin kaman kana fasika kaga an yi nasi ali mu'mini walid fasiki kuma wannan yana maka irin su wane ne gwamnoni a lokacin da aka yi da aka ƙibin wanda aka ce abi na aka koyo inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirukum tatheera shi ma dubi tafsirorin su na san sun masu da wannan aya ayatul tatheer nake ce mata ayatul tatheer har wani wani wani wani wani wani bakin jahili ya sa su bi kayan bambami wai wane ne ahlul bayt ai gida in aka rufe gida wanda suke gidan wasu ne a baiti amma ita mace ya za a ce mata yar gida a ce mata yar ba tana aure ta tafi wani wuri ba ƴaƴan gidan su ne a saboda kamatan gidan ne a harar baiti su ake nuna amma ya za a yar gida a ce mata a harar baiti ita ba ta yi aure a wani gida ba sai mu ce to kai kai wannan mutum ba san me zan ce ba idan ba mi zan ce maka kowa ba Allah ne saukar da alkur'ani nan ba ba ya saukar ma annabi bane to ba annabi ne ke bayyana da ma'anan aya ba ko an ce maka kai zaka zo ka ga mana idan ahlul bait su ne wanda suke cikin gida an kulle ba a kullewa da akuya idan akwai akwai a gidan ba a kullewa da ita ta zama mene a wajen wannan mutum inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rusul ahlal bait wa yutahhirukum tatheera duk madina su ji sai akallar akallar ruwaya abin da yake wata hudu yana yin wani a wani ruwaya wata shida to ko da kwana hudu ne ba ka ga yarwa maka ma'anan ma'anan adal baiti ba ya wane ya wane ya wane ga an ambace su ya ali ya fatima ya hasan ya husain ku tashi ku yi sallah inna ma yuridu lahu li yadhba ankum risa alal baiti kuma manzo Allah ya rubuce su da kisa ya ce haula ahlul baiti to aya ta ce inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum rusul ahlul baiti zai kuma kace min ahlul baiti yana nufin wanda aka kulla koba da shi dai ka iya larabci kenan ko ko ka iya fasara to shi annabin da aka saukar mishi da ayan ga yadda ya fasara don a san me a hannun ahlul baiti wata hudu akalla da kuma ko wata shida yana bayyana mutane aya قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى shi ma tambaye su a yau menene mawadata fil qurba duk shi ma ta za su yi mawadata fil qurba kaso kaso karaba din ka kai ne ko ka sai aka su kai manzo Allah ka ce ku je musu ba na tambayan kula da aka isar da sakon nan sai son makusanta kaga ba zai ma'ana a ce bayan tambaye kula da akan na isar maka da sako ba illa ka so makusantanka ai bai da ma'ana ladan annabi shine ka zo masu muku sannan ka kai ne da zama wani balaraban ƙauye da ya zo yana tambayan annabi ya ce me kai ne kake cewa allah ya aiko ya ce to da mai aiko ya ce za ka imani babu ubangiji sai allah kuni manzon sai na ce wannan na sai ne kuma wace za ka tsaye da sallah akwai wani ƙari banda biyar ɗin ya ce sai dai na bin ya ce ba ko zai na bin ba sai mai kuma ya ce azumin rawata rabana ya ce da ƙari bayan rabana ce sai dai kai na ce ba zan yi ba sai mai kuma sai annabi ya tabbata su can bayan da ya sauta mishi ayyukan da zai yi na wajibi sai ya ce masa sai kuma mawadata kar kurba ya ce kurba ya au kurba ka ka zama ƙauye sai ya ce bar kurba ya ce wannan kam na yi da ya juya maza Allah ke cewa duk wanda ke so ya ga dan aljanna ya dobe shi in da yayi wannan ya rabauta shi wannan ba kauye mai magana gatsar-gatsar ya gaya mu kurba din nan kurban wani ne na manza na ma'awa'insu ayoyi da aka faɗi zur kurba kamar ayan humusi sun ce zur kurba din wai na mutum kowa ya ba zur kurba ɗinsa amma ko su da suka yi wannan ba su ce ladan annabi shine ka sun muku santan ka kai ba dubu duk tafsirin suka gani sun ce muku santan annabi to ya ake son karaban annabi su waye karaban annabi ku ga da tafsirinsu daban-daban suka fasa dubi dubi da tafsir za su ce to su wani ne karaban annabi za su ce maka ali ne da fatima da hassan da husaini rinji da yake nufi kenan ba yana nufin banu hashim ko larabawa ba wasabiquna sabiquna ulaika al-muqarrabun shi ma dubi tafsirorin su za su ce maka ai wannan sabiquna bil islam shine ali bin abi talib ba wanda ya riga shiga musulunci lalle ya lantarki masa abin mamaki za ka ga mutum ya hau mun bari yana cewa farkon wanda ya musulunta a cikin maza wane ne farkon musulunta a mata wance ne farkon musulunta a bayi wane ne farkon musulunta a yara wane ne wai yana adalci ne sai mu ce to in wannan magana mun ji kayi ta amma ɗauko littattafan ku in ka karanta in ka sunanta ɗauko littafin sunna wane ne in absolute term ya fara musulunta farkon da kai ka isa ka ce wane ba ali ba kuma menene ma'anan farko a mata farko a maza farko a farko farko wai a maza wai kuma su farko a mata to farko a yara to shi yaron namiji ne ko mace farko a bayi shi bawan namiji ne ko mace in ka raba mutane zuwa maza da mata in ka ce wa'annan faɗi ta ce farko a mata to sauran kuma duk sun zama mene maza to me kuma na cewa kuma a yara bayan ka ce maza wai aladun suna neman darajar da ake allah ya ba a da suke kokari su tsana shi shine wasu sun fito da wasu abuwar komar to inda abin ke ba da su a littattafansu da suka inganta a wajensu saɓanin abin da suke kawo mun bari su faɗa ne to sabi ƙuna sabi ƙuna ka duba cikin littattafan za ka ga cewa sun ce sabi ƙuna sabi ƙuna na ana nufin alilu don shi ne ya riga kowa musulunci يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يديه نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشبك لكن هو النبي آية آية غبا أتكلم مجادلة غبات صدقة كافين نجوى wannan shi ma domin tafsirin su ko a irin tafsirin ba na naga an sa wani yana tafsiri ko da ke tafsirin shi wanda ke tafsirin bare yayi amma sun naga sun sa a talabijin sai na kawo har na sha mamaki ce wannan aya ali kawai aiki da ita a ci ajib ne sai na sha mamaki shi su ma suna da wannan jin gurbin da ruwa cewa wannan aya wani bai aiki da ita ba shi ali ya aiki da ita kuma shi kenan aka shafe ta aka shafe ba ba da hukuncin sau ɗaya aka yi sai sai na ji wannan mutum ya ce ali kawai aiki da wannan aya sai na sha mamaki a tafsirin da ake so amma shi mutumin bara ne ya tafsiri duk mai yanzu ma Allah ya masa rasuwa tsakanin bara zuwa bana ba ne ba malam Musa Muhammad ne limamin Abuja suna sa tafsirin da ya bara alhali ɗan kwana wata hudu da suka wuce Allah ya masa rasuwa su ya ce wannan wannan ali ne kawai amfani ya aiki da wannan to wannan ka tambayi su duk wane ne dangane da wane ne ta sauka za su gaya maka cewa ainihin dangane da ali ne cewa ainihin mawadata sun kasance suka zo wajen annabi su daɗe suna ganawa da shi sai su gallabi fakirai har sai manzo Allah bai so haka nan ba sai mutum ya shigo sai da ɗebe ita ba kuma shi manzo Allah na jin nauyin ci mishi tsoho ba wani ba wani dama ma sai Allah ta fara ta wata dai saukar da aya ya ce in kun zo za ku gana da annabi ku ba da wani abu sai wanda ba su da abubuwa sai abin yi masu tsanani masu wadata kuma suka a shi kenan sai su masu wadata kuma sai suka yi rowa su kuma masu son su gane su masu wadata da aka ci an baya sai kuma suka yi rowa su kuma marasa suka ga ba su da abin da su baya shi ne aka ji ƙwarto alibin albi talibi na cewa inna fi kitabillahi la ayatun ma amila biha ahadun qabli wala ya amala biha ahadun ba'di yace kana li dinarun fa bi'tuhu wa kuntu idza najatu rasulun tasaqqa bi dirhamin hatta nafa ina da dinari na canza duk lokacin da zan gana da nasu yin bada dirhami har ya kare ni ne amfani da wannan kuma bayana ba wanda kafi na wani bai ba bayana ko ba wanda an gaba ana ma ake cewa su a cikin ruwayoyinsu wannan wannan karanta daga cikin ruwayoyinsu ne ونصحت الآية أشبككم أن تقوموا وأنا أنا أشبككم أن تقدموا بين يدي نجعكم صدقة آية نجوز دوبي لتتفاي دبن دبن شعوات من فرائد فوائد فرائد السبتين من مناكب المغازلين duk za ka ga cewa duk sun kawo cewa abin dangane da dangane da sannan kuma wata iya ha uzunin a kafin nan fa inna la huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika dhahir na san sun yi wasa da duk ayan da aka ce ana sai a ce a ce wani ne bashi a ce wani ne don an yi wasanni da alkur'ani yadda aka ga dama amma daɗin abin duk da wasan da suka yi da alkur'ani wajen tafsirorinsu na gaskiya na nan sai ka ga akwai shi sai mu ce to wanne za mu ɗauka duk da ya inganta wannan wannan kuma inganta wanda za ka ɗauka ko duk ƙarya ne ko duk gaskiya ne duk gaskiya ba zai yi ba amma na iya ɗaukar duk ƙarya ne amma dukkan da zama gaskiya ne ba zai yi ba sai dai in ɗaya ƙarya ne ɗaya gaskiya ko kuma duka ƙarya ne in kuma ya tabbata ba zai yi su zama duka ƙarya ba to ɗaya ne gaskiya sun yi wasa da salihul mumin suka ce wani ne don an sami wanda ake ba su kuɗi su yi su wani hadisi ko su fassara aya su ce ana nufin in na suka ne a ce a fassara ta a ce tana nufin alin a cikin irin wannan akwai wa man yaminan nasu man yaji fuka qawl hu fil hayatid dunya wa yashhadu la ala ma fi qalbi huwa ala dur fasam wa idha tawalla sa'af al adli yufsida fiha wa yurku al harfa wan nafar wallahu la yuhibbu al fasad muawiya yace ma samurata bin jindab ya ce ali ne ta sauka dangane da shi samura ya ce wannan ba zai yiwu ya ba shi dinari dubu ya ce kai shi ba zai yi yana duba ce a nan ya kara masa dubu biyu ya ce kai gaskiya ba zai dubu uku ya ce kai ma'auya wuta ba zan shiga ya ce dubu hudu ya ce wuta ba dubu biyar ce to yanzu kuwa a littafin kuri ba ne ba ba littafin shi'a aka faɗa wannan na sunna ne sai dai wannan hadisi irin wanda suka kirkiro su irin wannan da suka kafa ya ya ke karɓa ta wajen su sun ce kare da yi saboda ka hasalul mu'min ma sun sun tsoroto sun ce wani mutum ne tsalul mu'min amma dubi littattafan ku duba littattafan ku da kyau ku gani a cikin shawahid da tanzil da fara'id sibin da manaqimul magazini a ciki da arwata a hada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi biyadi aliyin alaihi salam faqala ayyuhan nas hada salihul mu'minin manzo Allah ya daga hannu ya ce ya ku mutane wannan shine salihul mu'min in wani ya isa ya ce mana annabi ya daga hannun wani ma ya ce mashi salihul mu'min ballan za mu gane salihul mu'min guda biyu ne a shi ma'anan zahir kuma awon mai taimako kenan uzunin wa'iya wata iya uzunin wa'iya shi ma a ciki za ku gado a nan ruwa sun ce uzunin aliyu bin abi talib wanda da roƙon da annabi ce ya Allah ka sa kunnin ali ne uzunin wa'iya din ali ya ce tun daga wani lokacin kuma shi duk abin da ya ji bai taɓa mantawa kuma yana rike kuma yana gane ku turon da masu Allah ya masa addu'a cewa Allah Allah ka sa kunnin ali ne uzunin wa'iya يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستغدا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا فوقعه الله شر ذلك فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقعهم نذرا وصبرا سوره هل اتى على الانسان دوبا كبير تفسير قوه a cikin wani tafsiri na karanta na sha mamaki dariya za ka yi ko mamaki za ka yi wannan mutum abin da wato dai ana son a ce wai aka ce a cikin aka ce a cikin wannan tafsiri hassan da husaini sun yi rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani aka ga manzo Allah hassan da husaini ba su da lafiya sai ya tashi ya je ya gaishe su yadda ake duba mara lafiya sai sahabbai suka bi shi cikin sahabban da suka bi shi hadda abubakar da umar wasu sahabbai to da aka je ya duba ya ga yaran nan numfarfashi kawai suke ba dan numfashi kawai ana sama sama wai sai umaru ya ce ma'ali da za ka yi alkawari cewa in kai azumin kwana uku in allah ya warkar da su za ka azumin kwana uku sai allah ya warkar da su sai ali ce na'am wai umar ne ya ce ma kaga annabi umar ke nan ko ga ba annabi muhammad a wurin wato hatta ma matsayin annabi ma sai ba ku tsawo ku ba wani to manzan allah ne ya ce da ali da za ka ɗauki alwashin cewa in kai azumi in kai za ka ɗauki alwashin cewa in suka warke za ka azumin kwana uku allah zai warkar da su ka ɗauki alwashin azumin kwana uku sai ce na mai rasu ba sai ko ya azama ya azumi sai sai ya dafa ta mata zahara matarsa ta ce ita ma za ta sai yarinyarsa ana ce mata fudda bai wasu ta ita ba ta ce ita ba za ta sai suka yi azumi da yamma ta suka zo za su yi buɗe baki sun shimfiɗa sufura sai mai bara ya zo ya ce salamu alaikum ahli baitin nubuwa ga maraya ƙofar gidansu ko da akwai abin taɓawa sai ali ya tattara sufuran ya miƙa mashi buɗe bakin da ba a taɓa kenan sai suka sha ruwa sahur suka sha ruwa rana ta biyu sun zauna za su ci abinci za su yi buɗe baki shi ma sai wani ya kwankwasa kofa ya ce salamu alaikum ya ahlul baitul nubuwa miskin ne a ranar farko miskinan mai taimakon asira kamar yadda yanzu miskin ne ranar farko yatim rana ta biyu asir rana ta uku duk kowanne sai an yi tattara da kansa a na uku sakanan sai da suka yanka ne saboda ainihin tsananin yunwa kullum a yi buɗe baki da ruwa a yi sahur da ruwa to a na uku ɗin buɗe bakin da aka yi da ruwa nan aka sauka musu da ma'ida daga sama suka ci daga abincin aljanna Allah ya warkar da Hassan da Husaini ma'ida ko ya zauna suna ta ci sai rannan Hassan ya fito da hubs hubs ɗin aljanna sai wai ta bayan muda ta gani ta ce kai ɗan gidansu muhammadu ina ka same wannan irin mai na mai kyan gani sannan ne sai ya ɗau zai miƙa mata sai mala'ika zai da fizgi don in ka ci abinci aljanna kai ɗan aljanna to sannan sai aka ɗauki abincin sai ya ƙare ke to tambaye su duk wannan ayan wa yi tsaye nuna tsawa za ku bihi miskinin wai timon asira wane ne wane ne ko wane ko ko wane fulan ne ko fulan ko fulan kan su maka alim duk tafsirin su sai dai a kamar da na ga muku wannan abin dariya inda annabi umaru ne ce ai haka mu ba ba mun ce ba ba ya ce ba akwai annabi umaru bane ba ko Allah in ma da shi mun kafirce ma wannan annabi mu annabi Muhammad muka imani da shi an fahimta ai kuma san shine hatimul anbiya bayan shi ba wani annabi amma a wayan suna ganin sun dauka wasu ne hatimul anbiya tunda so suka zo su horo musu magana annabi su dauka ko da ba su ce musu annabawa sun musu mu'amala annabawa kamar karatun na makamu ibrahim annabi muhammad ya aje shi inda kakansa ibrahim ya nada ya aje shi wani ya dauko da shi ya dawo aka bashi shi kaga ba sai kuma in sahibul asr wa zaman ajar la faraja in yanzu shi ne zai koma da shi inda inda kakansa ya tunda da iko da ikon gwamnati aka aka aka canza mishi mali to إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية شي ما دوبي تفسير خير البرية مي معنى خير البرية وندا التفسيران da suke ji da su an tambayi manzo Allah wa su wane ne khairul bariya yace aliyun wa shi'atuhu kuma a cikin aurawa daban-daban a wannan a cikin kurɗabi da su a yi zaka gata fito wannan da su zaka sun sa ya ce aliyun wa shi'atu su ne khairul bariya a wani ruwan ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wa su suka ce masa su ne ne khairul bariya din nan sai ga aliya gabato sai ce ja'a khairul bariya ja'a khairul bariya akwai arjahul matalib tarihul umam wal muluk tazkiratul huffaz kanzul ummal musnadin ahmad bin hanbal duk sun kawo haka to na san na ibn kici muku lalle yana da kyau ya mu kawo wani abu dangane da dangane da al'amarin amirul mu'minin wanda ayoyi ne wanda su ba su musu wa'annan alattafan su akwai tare da duk waɗannan sai mutum ya mirjisi da idanu ya ce shi ne na hudu a daraja amma ba zai iya gaya mana ta ina ne waɗancan da ya ba su waɗannan darajoji na ɗaya da na biyu da na uku mai suka waɗansu ayoyi ne su kuma dangane da su ta ina suka ba sai dai bisa sara sannan kuma a hadisan annabi fa shi ma wannan mun takaita da waɗannan ayoyin amma hadisan annabi fa su ma la ta'adu shi ma za mu kawo su daga ciki daga ciki akwai faɗin manzo Allah aliyun minni wa ana minhu wa huwa waliyu kulli mu'minin ba'di aliyun minni wa ana minhu wa huwa waliyu kulli mu'minin ba'di wannan zama ku a gurguje ba sai na fassara ba ko القرآن مع علي وعلي مع القرآن لا يفترقان حتى يرد علي الحوض القرآن نتردد kuma. ƙur'ani na tare da ali ali na tare da ƙur'ani ba za su rabu har su gaban ba za su rabu har su gaban da ne a ƙoram ali aliyu dangane da ali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zikruhu ibada ambatonsa ka ce ali ibada aliyun khairul bashar man aba faqad kafar ali shi fi kowa a cikin mutane baya ga manzo Allah wanda ya ki ya kafirta annadru ila ali bin abi talib ibada duban ali bin abi talib ibada ka dube shi kawai wannan akwai kisan wani da da ainihin ana batun manzo Allah ta mishi wani ka aikata ne na duba diwani na ga cewa aladanka ya kera na sauran mutane sai ce shi bai shi bai zai bai ya ce sadaka kai ko sallah ya ce gaskiya ba sallah ba wato ba sallolin sun nafi da yayi ba ko ni sadaka ko na to me ka aikata sada zumunci kai ta tunanin ce to mene ni dai na tashi ce zan tafi in je dan nemo dan abin abin tabawa sai dan na ce bari dai kawai in bi an gaida Ali da na gaida Ali sai na dawo gida ce shine wani da na je na ga Ali shi na koma gida yace shine wani da shi ka fi sawa ana shajara wa fatarantum حملها وعلي لقاؤها والحسن والحسين ثمرتها والمحبون لأهل البيت ورقها من الجنة حقا حقا مين إتاشيا ما توكنت فاطمة لحق بن سمع كيش من هكا وإن إرن إرن أكن جونا دريشي شغريشي أولي كنا شيني عينهم علي حسن وحسين سوني آآ kuma masu son ahlul baiti su ne ganyayyakin a aljanna wannan tabbas tabbas ala samu cikin ganyayyakin law anna samawati wal ard wada'ata fi kaffatin wa iman alim fi kaffatin la rajaha iman alim da za a sa samai da ƙasa a tafi ɗaya a sa imanin ali a ɗaya fata tafin to imanin ali zai rinjaye wanda muna kawo muku ruwayoyi ne wanda ya tabbata a littattafan ahlus sunna ya tabbata duk wa'annan ruwayoyi sun tabbata a littattafan ahlus sunna dubi tarihin dimashq durusul ahbar manaqibul magazini yanabi'ul mawadda duk sun kawo wannan littattafan ahlus sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam awwalukum wurudan alayya al-hawla awwalukum islama ali ibn abi talib farkon wanda zai same ni a korama wanda yake shine farkon ku a musulunta shine ali ibn abi talib tarihi bagdad istiab kanzul umar mustadrak na hakim ya nabi wal muwadda sakawa ana madinatul ilm wa aliyun babuha ta kai wannan wannan da yake shahararren hadisi ne wai ana aibata mutum kan ya rawaito sai a ce ai ya rawaito hadisin ana madinatul ne sai a ce to a daina karɓa hadisi da shi wai ya zama ya zama aibi sai a ce wannan wannan akwai malami mai sanin hadisi ai ya rawaito ana madinatul ne to da suka ga dai ana madinatul ne kowa da kowa ya san wannan hadisi kuma kowa ya rawaito sai suka zo da wani abu to ai tun da ma'adi ne kofa to ai katangan wane ne kuma rufin ma wane ne lalla ana rufe gari ne ka je ka ga wani gari an ke ana ana maga gari ga ma na'am amma ana rufewa a rufe gari wai wane ne kuma rufin wai rufin garin ma shi wane wato kenan ruwa ta raja ta ali ko su kirkiro irin ta wani zamanin babban mai suka yi wani ko a kirkiro daraja irin ta ko kuma a ce duk na kowa da kowa to shi ke nan dai a kirkire an yi amma da gaskiyan kuma yana da a alam ummati min ba'di ali ibn abi talib wanda yafi kowa ilimi bayana a um al'umma ta ali ibn abi talib حب علي حب علي بن ابي طالب ياكل الذنوب كما تاكل النار الحطب son ali na cin zunubi kamar yadda wuta ke cin kirari hubbu ali bin abi talib hasanatun la yadurru ma'aha sayi'a wa bughduhu sayi'atun la yanfa'u ma'aha hasan son ali hasana ce wadda sai a ba cutar da ita wato kyakkyawan aikin da mummuna ba cutarwa kuma kin ali mummuna ne da kyakkyawa ba ya amfanuwa tare da ita inna allaha farada alaikum hubba aliyin kama farada alaikum wassalata wassiyama wal hajja waz zakka Allah ya farata muku son Ali kamar yadda farata muku sallah da azumi da zakka da hajji kanzul umma a jami'a afon haka jami'ar kabir ne da rusul ahbar ne ya ali anta sayyidun fid duniya wa sayyidun fil akhirah man ahabbaka faqad ahabbani wa man abghadaka faqad abghadani wa habibuka habibullah wa baghiduka baghidullah wal waylu liman abghadaka ba'di manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ali kai shugaba ne a duniya kai shugaba ne a lahira wanda ya so ka ni ya so wanda ya ki ka ni ya ki masoyin ka masoyin Allah ne makiyin ka makiyin Allah ne ba ni ya tabbata ga makiyin ka baya hubbu ali hubbu ali bara'atun minan nar na tsallake muku wanda suka rawaito san ali kubuta ne daga wuta shi ata aliyu humul fa'izu da yawmal qiyama magoya ban ali su ne masu rabauta ranar alkiyama shawaibu tazil fa'ir sibtain manaqibul hawazir zumi manaqibul magazil da sobaito law ittaba'at an-nas ala hubb ali bin abi talib lama khalaqa Allah an-nar da duk mutane su taru a son ali bin abi talib da ma Allah bai halicci wuta ba kaga kenan wuta duk makiyawa ne kenan tun da aka ce da duk an haɗa kan zai shi da ma ba wuta haƙƙun haƙƙu ali bin abi talib ala hajji umma ka haƙƙin wale da ala wale ne haƙƙin ali akan wannan umma kamar haƙƙin uba ne akan ɗansa wato shine uban kamar da makaranta a ainihin wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda ya ce Allah ya tsine ma dan da ya baya bin ubansa da kaza da ka ba kalamai sai Ali je faɗa ya kuma sai suka ce to manzo Allah ya faɗi wata magana amma wasu mai sai ya ce ai wanda wanda wanda ya saba ma iyayensa bi uba abawa ko yace bai ce aba ubanninsa bi wanda ya saba ma ubai ubanninsa bi tsinewa Allah ta tabbata a gare shi kace mai ake yace ni da alimu ne ubannin wannan umma haƙƙin wanda biyar sai ya toza ta haƙƙin tsinuwan Allah da ta faɗa kan shi man mata wa fi qalbihi bughd ali bin abi talib fal yamut yahudiyan wa nasraniya wanda duk ya mutu akan kin ali ya ma mutu ba yahudi ko ba nasara wato duk ɗaya ne man sabba aliyan faqad sabbani wa man sabbani faqad sabba Allah wa man sabba Allah adakhalahu Allah nar jahannam wa lahu adhabun alim wanda ya zagi alimi ya zagi in ji manzo Allah wanda ya zage ni ya zage Allah wanda ya zage Allah kuma Allah bai shigar da shi wutan jahannama yana da azaba mai radadi to abinda mutane su daban-daban suka faɗi dangane da Ali abin mamaki to shi kenan bari kawo wasu daga ciki wasu don nan hadda ma abinda mutane suka faɗa dangane da Ali hadda mufakkirin hadda hadda yahudu da nasara da amma ba dan tafi na wayansu mutane kalan abubakar ya ce aina mithluka ya abal hasan wa ai kaman ka ya abal hasan umaru ya ce a'udhu billahi min min ma'adaratin la abal hasan laha ya ce ina neman tsarin allah in zama cikin gungun mutanen da ba ali a cikinsu kuma ya sha cewa ba ɗaya ba biyu da wala ali na halaka umar aisha ta ce aliyun alamun nasu bi sunna wale ya fi kowa sanin sunna mu'awiya dan abu sufiyan da ya ji labarin an kashe imam amir mumin ya ce لقد ذهب الفقه والعلم بموت ابن علي بن ابي طالب yace fiqh da ilmi ya tafi da mutuwa dama abin da ka zo ke nan muawiya shafi'i limamin shafi'awa ya ce ƙalu ta rafarta ƙultu kallamar rafulu dini wani atikadi lakin ta wallaitu duna shakki haira imamin wa haira hadi in kana hubbul wasiyu rabdan fa inni arfadul ibadi suka ce ka ka sun san suna ce magoya bayan wai rafida rafidi ce amma wannan sunan yabo da suke amma da wannan suka kamar yadda aka yi kamar da aka yabi annabi lut da mutanensa aka ce innahum unasun yatatahharu suna son tsarkaka tsarkaka mummuna abu ne amma an aibata su da shi to shi ma rabd din abin da yake ba daidai ba ne idan ka kiyarda da zalunci sunanka a zalimi in ka kiyarda da zalunci sunanka a zalimi ne yawa aibin kirki da kiyarda da zalunci domin yadda da zalunci shine zulm to wanda suka kiyarda da zalunci sai aka ce musu rafida rafida sun kiyarda rafida rafida to sai suka ce mishi tarrafa ma'ana ka zama shi'a ya ce a'a rafidanci ba shi ne addini ya ba shi ne aƙida ba amma ta walle duna shakki bi duna shakkin hayar imamin wa hayri hadi na miƙa wulaya ga mafificin ba shakka mafificin imam kuma mafificin mashirwa in ku wannan son wasi shi ne rabdu to a yi man shaida ni ne na kowa zama rafi ma'ana eh in dai shi ne rabdu idan idan san idan idan wulayan ali ne rabdu to ni rafidi ne to a cikin irin wannan ga magana daban-daban shi ne kuma yake cewa mai zan ce da ya da mutumin da masoyansa suka koya darajarsa maƙiyansa masoyansa suka koya darajarsa saboda tsoro maƙiyansa suka koye saboda hasara amma duk da haka darajarsa ya cika ko'ina to shi kenan ga ahmad bin hanbal shi ma da ce alkali ismail nasa'i abu ali an-nisaburi ibn abul hadid mai sharhin najir walaga ga mutane daban-daban su mafakiri ne ne su a domin manta da wani to yanzu zai shiga bangare na biyu na magana ga shi lokaci ya kure na san mun fara da wuri mukan fara kamar tara da rin mu kare sha ɗaya da rabi in kun yadda mu ɗan ƙara in mu tashi haka dun dare ɗin ne daren ba tsawo ne wannan karaga kuma ayyukan dare dare ba tsawo wannan kara ya yana mai da da da mukan ɗan mora daren sai mu tashi sha ɗaya da rabi mu je mu ta abubuwa har kuma alhijira keto shida saura ba ko biyar da rabi amma yanzu tun kafin biyar alhijira keto kuma gashi magariba ba ta yi sai wajen ba ka gani daren bai da tsawo to idan muka je bangare na biyu na na wannan magana wannan mun yi mukaddama ne a gurguje sannan kuma bangare na biyu shi ma za mu yi a gurguje ne shi shi ne zalunta kage wannan wanda Allah ya ma wannan daraja wanda suka rawaito a littattafansu a tafsiransu da littattafan hadisansu amma kuma shi ne suka koma suka zalunta yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya bar duniya ya zuwa juwarin ubangijinsa kirjinsa na kirjin alilu na san an yi wasa da wannan an yi wasa da wannan al'amari har suka rawaito wai aka ce wata ta ce mu ma tsaman ita ta ce su suka rubuta suka ce suka ce wai wai bayan wasiya ai manzo Allah ya cika ne kansa yana tsakanin kaza da kaza dina kina ga abin da ke kirji su suka faɗa da sunan su gasa wanda suke kokarin su nuna a wannan hali manzo Allah aka manta mu mai da cewa wata ta faɗa su suka rubuta suna kokarin su nuna su nuna wani abu daban lokacin da mutane suka kulla sakifansu domin su na kafa halifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi kamar su suka fi sani kuma suka fi sani kuma suka fi kwaɗayi dangane da musulunci fiye da manzon rahama sallallahu alaihi wa wanda shine sahibul rasala ma'abucin saƙon su sun je suna neman su sama ma- wai- ma- wannan addini mafita amma kamar sun fi annabi damuwa da al'amarin shi bai kawo mafitan ba ke suka ce wai manzon Allah bai halittar da wani ba bayansa ga musulmi ya bar al'umma ne haka nan kawai kamar ba su ji faɗin manzan Allah ranar gabiru umman kunta maulahu fa aliyu maulahu Allahu waliman walahu wa adiman adahu wa furman nasarahu wa alman adahu kamar kuma ba su suka yi masa mubaya kamar ba ɗayansu yana cewa bah bah ko bahin bahin laka ya amiral mu'mini asbahta maula ya wa maula kullu mu'minin wa mu'min kamar ba a yi wannan ba na akwai riwayar cewa da da mutanen saƙiba suka kafa musu hujja da cewa ai ba zai yi ba manzan allah sai da ya daga hannun ali ya ce mana man kuntum lawa kuma sai da ya karɓi mu baya da baya za ku zo ku ce mana yanzu suka ce eh an yi haka amma shi manzan Allah ne daga baya ya tara mu keɓantattunsa ya ce mana yanzu wannan magana ya warware ta yanzu abin shura ne tsakanin ƙurayshawa suka ce wannan magana ba zai yi ba wancan magana mun ji daga bakin annabi wannan ko wajen ku muka ji ba mu ji suka samo mutum arba'in suka rantse da wallahi tallahi billahi la- la ilaha illallah manzo Allah ya tara su ya ce ya warware wancan magana aka suka naɗa halifa suka ce wane ne halifansu yaushe aka naɗa manzan Allah ga man ɗan asafirla na ce halifa nake so in ce yaushe aka naɗa halifan da suka ce halifan manzan Allah ne? ga manzan Allah nan kwance ba a ma yi masa wanka ba ba a haɗa jana'izarsa ba ba a- ba a bizne shi ana ana masa wanka lokacin ana masa wanka don don- don ruwa ya zo cewa ali yana yan- yana wanka din sai ji harguwa a masallaci sai ya fito ya ce ma salman je kaka duba ha- hayani me nake ji a masallaci ya zama cewa an naɗa halifa ne kuma har yanzu mutane sukan hau sau a ko mun bari ko a wani magana su- su su ce wai saboda muhimmancin shugabanci ta kai ma wai sahabban annabi suka kyara jana'izar annabi sai da suka zaɓi shugaba ta to in abin muhimmi ne haka da wa- a ya kai wannan haddi me yasa shi annabi bai muhimmantar da shi ba annabin da komi ne zaka je ya salo naka an kaza kul kaza ya salo naka an kaza kul kaza يسألونك عن المهيد قل هو أذى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألون to me yasa ba su tambaye shi dangane da wannan ba in bai gaya musu ba in bai gaya musu ba shi bai san muhimmancin abin ba ai su tun da sun san muhimmi ne ai za su tambaye shi ko alƙur'anin da ya- da- da ya saukar da bayanin eh, matan da da- da- da ta zo ta ce mijinta ya mata baye yaya za a yi manzo Allah ya ce ba a saukar mana komai daga wa- dangane da wannan ba Allah ya saukar da kan sami Allah wa qawla lil tujadilu fi zawda ya saukar da bayani manzo Allah da ya koya mutane har da za su kewa makewi amma ga abu kun ce muhimmi wai amma shi bai ce komai game da muhimmin abin kuma ya san za ku san saba za ku yi faɗa a kan shi amma sai tafi bai ce muku komai ba hankali zai yarda da wannan wallahi duk duk muminin da ya yi wanda yake bai kirarin islam ya ce annabi ya tafi bai wasiya ba ya nuna bai da hankali don hankali ba zai ɗauka hankalin mai salim il- al- sai dai kayan saƙin ne a hankalinka sai dai kana jin ciwo a hankalinka kowane abu ma manzo Allah ya bayani amma ga abu kace muhimmi ne amma shi annabi bai yi ba sai dai baka da hankali to tun da su suka lura mu da muhimmancin abin nan har ma ba su jira an yi jana'iza ba suka ji suna me yasa ba su tambaye shi ba kafin ya cika in bai gaya musu ba to su ma suka manta ne sai da ya rasu ne suka san cewa ya kamata a zuwa kuma har suka ga muhimmancin wannan zaben kafin masu kafin a jana'iza alhali ko sarkin gargajiya ya rasu sai an yi jana'izansa ake zaben sarki ko har ma an karɓi gaisuwa haka bari a kwana uku tukuna sannan a ayyana sabon sarki to annabi ba a jana'izansa Allah to wannan faɗin Allah ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khadar min qablihi rasul afa in mata aw qutilan qadabtum ala aqabihim wa man yanqalib man yanqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurra Allah shay'a wannan shine ya tabbata Allah ta'ala ya san mun Muhammad sallallahu alaihi wa alihi manzo ne kafin shi an yi manzanni to in bayan ba shi bayan ya rasu ko an kashe shi za ku koma gidan jiya ne to duk wanda ya koma gidan jiya bai cuci Allah da komai mutane suka tattata mamakin cewa to ya za a yi Allah ya ba da umarni manzon sai faɗa aƙibi kai ka ɗauka cewa idan Allah ya ce a abu manzon sai ya ce abu sai jikin mu ko na da mutane su yi yanzu lokacin sallah ya kai kan ga jikinka ne ya tashi ya je ya alwale ka ya ji ya sallace ka ko kake ga dama ka tashi da kanka ka yi in ba ka yi ba an umarce su ne ba su yi ba ne ai ana gwada su ne to amirin mun bai kyalis ba ya kafa musu hujjoji ga duka ita jaji a zamanin amirin mun bai kyalis ba ne suka yi abin da suka yi kyalis ya kafa musu hujjoji da amir ne ji labarin abin da suka yi sai kafa masu hujja da cewa ai a gabir ku yanzu Allah ya daga hannuna ya ce mun kun tumura kuma kun karɓi gwaya kuma da kuka ce shawara aka yi to me ya kawo batun shawara a ce shura ne alhali mafi yawan mutane ba su a wajen shawara in abin da al'umma aka yi ya ce wa'ajaba a ta kunu khilafatu bis sahaba wala ta kunu bis sahabati wal karama shi abin mamaki ashe ya halibci zai ina annabi zai iya zama da sahibci ba tare da ba tare da sahibci da karama ba kuma akwai kabaitocin waƙe da amiru mai aka ce shi ya waɗannan waƙoƙin yana cewa fa in kunta bishura malakta umurahu فكيف بهذا والمشيرون الغيب وإن كنت بالقربى عجزت حسيمه فغيرك أولى بالنبي وأقرب idan da shura ne kamar da ke al'amuransu to a yare a yi a ce an yi shura alhali kuma wanda ya kamata su zama a cikin wajen shawarar basu nan da aka yi shura din tsakanin ansar da muhajiri ina wane ina wane ai mulmi ya bai gira ina musu ina wane a ciki ina wane a shuran ku ina duk ba su aure cikin ƙurayshawa mutum uku ke cikin ƙurayshawa su ne abubakar da umar da abu ubai da bin jaba su ne su ne kawai ƙurayshawa da ke wuri amma an ce mu shawo muke da al'amarin ba ko an samu mu ne muku zata annabi mu ne muku santan annabi mu ne danginsa sai ce to in ka mallaka da shura idan shura ba waɗanda ya kamata su zama mu shiro in kuma da kusanci ne to wanda ba kai ba shi fi kusanci da annabi idan aka ce mu ne dangin annabi don an kafa ma ansara hujja kan mu ne dangin annabi ku kuwa mataimaka ne bai kamata ku ja da mu akan wannan ba, mu dangi to idan ko dangi ne ai kaga ulul alham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah ko sai a ce to wannan ne ku fi kusa da annabi haka tunda dangantaka ne da annabi to ala ayi hali ba kawai ainihin sun kafa halifa ba ne sai suka ce alima sai ya karɓi ya zo ya mubaya jiya sun ba shi mubaya a yau kuma sun ce ya kawo da ya ƙi suka sa igiya a wuyarsa suka jawo shi sai da fara ta shiga tsakaninsu ta ce ba za ku tafi mana ɗanɗan wani ba suka mammangare ta suka mammare ta a fuskarta suka koma da ita da gida a gida suka ja shi kirere har zuwa masallaci don yi baya yana ɗaure da igiyoyi a ce da sanu za mu karanta a ɓangaren rubutu ma'awaya ya rubuta ma ali yake ce masa aka sa maka igiya a wuya aka ja ka kamar yadda ake sa marakumi ragama aka ja ka kirere don kai mu baya ba ka sami mataimaka ba sai mutum hudu mawai ya rubuta masa sai amir muni ya ba shi ansa ya ce inda ka ce an sa mini igiya a wuya an ja ni kamar raku haka ne kuma inda ka ce ban sami mataimaka ba sai mutum haka ne amma kai ka rubuta ne kana son kai suka amma ka yi abota inda ba ka sa mini igiya da aka aka jani ya nuna haƙƙi na aka ɗauka duk ba kamar yanayi na sa mini igiya jani in ba kayana ne aka ɗauka ba haƙƙi na suka ɗauka ce su sun yi ma wani haka ne kana so ka zuka ma sai kai yabo baka gane to haka nan abin mamaki shine ne shi halifansu na farko wanda bayan abin da ya ji daga wajen sai da bahara ya fito ya faɗa duk gari na ji ya ce ga shugabancin ku ku ɗauki kayan ku ni ba zan duk za ku zauna suna tare da iyalan ku lafiya da wani ku banna da abin da na ji ba da sauran natsuwa bayan abin da yar manzon Allah ta faɗa ku ɗauki kayan ku فأقيلوني فلست بخيركم وفيكم ابن أبي طالب ku cire ni a wannan mukamin ku sawa ba ban fi ku ba abin dan dan abin dan ya ce ku ajaban je na cewa a cire shi a sawa sai kuma yau ya ce to na nada muku wani bayana shi almirar mai ce a kan abin mamaki kai je da kake cewa a raba ka da wannan abu kuma yanzu kana ingiza mu wani sai aka ya miƙa ga wani kuma wannan ne kan mamaki yadda mutane za su bayan su rayuwarsu sun zauna sun nuna cewa haka al'amarin yake sai kuma su dawo su ce a tafi wai haka da ba Allah ya shirya ce ko da sun kafa hujja da wani masu cewa daga annabi cewa da aida an gama hujja da wani ba a kafa da shi ba me yasa aka je su kifa abubakar ya ce ko ku zaɓi umar ko ku zaɓi abu bai da nuna jara dole ku ɗauka kwana yadda in dama annabi ya ce shi ne ko kuma dama sun san shi ne duk da gaba suka zo suka rubuta wani har da wani jagorancin sallah wai wani ke cewa ma wai annabi ma bi shi sallah to me yasa dole ku kafa hujja da wannan ba to kuma da kuma suka ce shi ya riga shiga musulunci to in shi shiga musulunci daga shi sai umaru umaru ne na biyu in bi an ana bin shiga musulunci ne ko in shi ne na farko to umaru ne na biyu duba waya mana yaushe umaru ya shiga musulunci shi ne na biyu to kuma a darajar shine na biyu mai yasa su suka musanta har abdurrahman bin auf yana gallaza mu abubakar magana ya ce ka rasa inda za ka sa wannan halifci sai a galizun jak kakkausa busasshe ba za ka ji tsoron allah ba abdurrahman bin au duk sauran su su ɗalha duk suka masanta mashi karar tsawon za ka mana sai wani to in haka ne dama daraja aka bi ai da zai ce zai ce musu ai dama daraja ne dama annabi ya ce daga daga annabi sai ni sai kuma sai me yasa duk wanda ya taso to kuma shi umar da ya zo da zai zai zai tafi me yasa ya yi shura ya ce ko shi da nan ɗayan ku in ya san wanda ya fi a cikin shirin cewa na nan Allah ya halitta hankali na nan hujja na kuma kiyama ba nisa take da shi kamar kyautawan ido da halarcin umar bayan da ya zo karshe shi kuma ya nada kaga da suke cewa hada sun shi ne tun da annabi ya rasu bai nada magaji to mecece sunna halifa na farko mai kamata yi ya bi sunna annabi shi makar ya nada to mai sa ya nada halifa na uku sai gashi ana ce mashi karka yadda ka tafi baka bar al'umman muhammadu garki ba makiyayi kar baka tafi ka bar al'umman muhammadu garki ba makiyayi zaɓa mata makiyayi to kaga shi annabi ya tafi ya bar al'ummansa garke ba mu kiyaye amma sauran mutane sun damu da al'ummansa kuma a jibo wajen zaben mutane shida din nan wanda shi mai mai zaben shi mutane shidan ya ce ku shidan nan ku ne wai annabi ya rasu yana yarda da ku saboda haka ɗayan ku ya ce ɗayan ku zaɓi ɗaya daga cikin ku tun da ku shida ne idan mutum biyar suka haɗu akan ra'ayi ɗaya ya ce bai yarda ba a sare masa waya in mutum hudu suka yarda ra'ayi biyu suka ba su yarda ba a sare masa waya in sun zama uku nan uku nan to a zaɓi ɓangaren da abdurrahman bin auf yake ciki a sare wayan sauran uku ya kuma dusa wa wasu mutum talatin da takuba ce ku tsare su in za ka kwana uku ba su naɗa halifa ba duk ku sare su rage ya zafa mu an aji mai da a sare su sannan kuma ya dubi kowannen sai ce kai ko kaza kai ko kaza ce annabi yana mutuwa yana dada sai ce ma kai ko annabi ya ce kaya yana fushi da kai tun magana da kai kan batun hijabi ciao har ma ibn abdulaziz yake cewa wa aka rasa wanda ce ba kai yanzu nan kace annabi ya mutu yana mai da su kace kuma kai annabi ya mutu na shi kai ko abdurrahman bin abu na san ka sarai in ka yadda kai wani ne baka yadda kai shi dan ban san wanda zai magance ko je dan ba in ka kiyarda kai ko usman na san ka sarai dan in an kai ne dangin dangin ku zaka nada kuma na san in ka nada dangin ku kaman sun biyo ka har ɗakin ka sun kashe ka kuma na tabbatar abin da za ka yi kenan kuma na tabbatar su ma abin da za su yi maka kenan kai ko ali kai ne kawai za ka tsora su a kan tabarjin annabi amma da ba don wani dalili a kan haka to ala ayi muna faɗan abin da ya faru duka mamakin littattafan suna cike da wannan bayani amma an faɗa sai su ce wai mun yi zagi ne aka zagi wa aka ce masa mene mu ɗauko littafin kuma mu ne ya yadda mu zo mu ɗauko littafin kuma su in zagi ne ku kai zagi kashi ko kakannin ku su kai ba mu kai ba in wannan zagi ne in abin da ya faru an ce kaza ya faru an zage su ne ku kuka rubuta zagi a littafin ku da tafsirin ku duk zage zage ne da ka ce wani yayi kaza sai a ce wai sabbai ma kaza ga gaba ɗaya ka ce wani yayi kaza ya kaza ya kaza ge su duka wani yayi kaza ka zage shi in ma zagi ne ba shi kadai kaza ba sai kuma ce ka zagi kowa da kowa to kuma tabbaɗan wane ya kaza zagi ne in haka ne ne sai ku watsa da tafsirin don kuma kuna cewa wane ya yi kaza ga su don rututu ashe kuma kuna zagi kenan kuma galiba ma abin da hujjojin da muke kama kullum da littafin muke kawo ba littafin shi abin littafin sunna ne bayan khilafan usman wanda su mutane su- suka gaza haƙuri abin ya ishe su suka yi bore suka bi usman suka kashe suka nufi ali suka ce baya baya ya ce a yadda dai kuka saba yi, ku je ku zaɓi wani ni zan zama mai taimakawa na ba da shawara kamar yadda na saba suka ce billahi alaika ya ishe dama mun san hankin ka ne ya ce dama sun san kai in abin ya ishe maka kai ne kawai ya ce a har zai suka matsa mashi ya ce to yanzu mu je masallaci in mutum ɗaya bai da ba zan bar muku kayan ba kuma zan karɓi bayan ku a gidana ba mu je masallaci a kan sai ya mun bare ci a ai akwai wanda yake da objection ya faɗa ban ku abin suka ce a ba ba objection suka ce bai ce ban tambayi mara objection ba mai objection nake so ya magana akwai wanda bai daba suka shi wanda bai daba ya faɗa suka shi sannan ya karɓi bayansa da sharuɗa za ku taimake ni a koma kan sunna annabi suka ce wanda yake nufin an bar suna ne yana hawa suka fuskanto mashi da jamal da siffin da na harwa ba mu da lokacin magana kan waɗannan aka yi aka yi aka yi jamal aka fuskanto mashi da jamal ya yi nasara aka fuskanto mashi da siffin yana gab da nasara wasu suka bal- suka ce lallai tun da an daga alkur'ani to a koma ga alkur'ani ce a ai da da al- alkur'ani suke so su bi tun farko a zo su yaƙi ni suka ce lallai ko ka ce a dakatar da yaƙin ko mu kashe ka ya ce a ce a dakata ashtar ya ce- aka gaya masa amirun ya ce ka dakata ya ce a ya rage kaɗan ga haiman ma'auya ina- ina kallo a ɗan bani ɗan lokaci kalilan a gama da shi a huta aka ce amirun ya ce maka ka dawo in ba kana son ka ga gawansa ba ne sai ya dawo ya ce ni amirun ya ce ba ina jin tsoron mutuwa ba ne ina jin tsoron fitin za ta biyo baya ne sun ce ko ko ka bari tun da ka ka ki ka tsaya da umarni na kake in baka bari ba za su kashe za su kashe ni aka ce a nada masu hukunci mutum biyu mawaya ya nada amur bin as ali ya ce ibn abbas suka ce ba mu yarda ba ba hashi mai dan uwanka ya zama wakili ya ce ashtar malikul ashtar suka ce ba mu yarda ba ba mu lare ne sai dai mu zaɓo wani ɗan kudu ɗan kabilin kinda sai suka zaɓo abu ya ce ka al'amar ku na nan ku duk abin da kuka yi ku suka ce abu abu musa ne suka zaɓa shi abu musa ba shi ko da shi ba shi ba ba ya ya shiga ɗan ba ruwan shi ba ruwan shi da ali ba ruwan shi da ma'auya suka ce to yanzu shi ne aka zo suka zauna hukunci wanda tun da aka zauna amur bin as yana ce ma abu musa ka bi ma'auya shi ma'auya akwai shi da kyauta har gwamna zai iya mai da ya ce a mu dai mara gidan umaru ko ya san umaru mu sa mada dan umaru yana a kai kai har sai ce to tun da zai rigima ne ake a yanzu yanzu mu tuɓe shugaban mu kai ka tuɓe naka in mu tuɓe nawa. sai a bar musulmi su abin da suka yi. ya ce na yi da aka zo ya ce kai abu musa ma'auya kai abu amur bin as yi magana ya ce a kai da tijar kai su babban sahabi irin ka da dan tafan gemun shi sauransu ana ana jira mutum sai a tafi gemun sa nasa ana ka tafi gemun mutum za a yi rigima a wajen su sai ka taba sai ya dan ji daɗi a ba sahabi babba irin ka kuma a ce kuma ni in wuce ga maka magana kai kawo kai ya hau ya ce ya tuka ali shi kuma ya ce to kun ji ya tuka wanda yake wakilta ni kuma na tabbatar da wanda yake wakilta sai aka tashi wai an yi shawara ba ayan da aka duba ba hadisin da aka duba alhali abin aka ce su ka duba ayan alkur'ani in su ga waye fi cancanta in ba su sami aya ba su duba hadisi to ba wanda suka duba ba aya ko hadisi wannan hawarin da su suka zo da suka matsa kan cewa su sai a koma hukuncin alkur'ani suka ce ba su yarda ba an yi hukunci an an hukunta mutane a a- addinin allah suka balle suka ce ba ba su goyi bayan ali ba ba su goyi bayan ma'auya ba Suka- da ali ya fito zai yaƙi ma'auya karo na biyu ce gara an yi a wancan saboda ba su amince su aka ce allah ya ba shi nasara a maro yana shirin zai koma a ji a yaƙi mu'awiya sai imun marjan ya ɓarna ne wanda shi za mu karanta jibi insha Allah wannan a gurguje ne ba na san ba wani ba ba ba ba- ba zai yi mai ma wannan magana adalci ba in ba kwanaki za mu yi mun ɗauka mana magana amma ala ya halada ma muna tunatar da junanmu ne dangane da ah, al'amarin amirul mu'minin wannan shine amir amirul mu'minin a littattafansu shine alqur'ani shine hadisi shine matsayin shi da suka sani amma kuma shi suka yi ma abin da suka yi wanda amir mai a wata magana ta sai yake cewa lokacin manzan allah sama yake kamar tauraro ba wani wanda yake tunanin mafarkin ya gwama kabara da shi ya ce amma ma- bayan bayan bayan ma- manzan allah sai ya zama ana daidaita ne da su wane da wane ya ce ana nan ana nan zamani bai bai bai- bai- bai kyale ni ba sai da aka waye gari ana ana kwatanta ni da ɗan hindu da ɗan nabiga da ya ya- na tsallake muku shura da can aka zo aka kwatanta shi da wani da wani aka zo aka ce wai shi ɗayan ɗayan shida ne shi sannan kuma a- ba gamawa ba ɗayan shida ɗin nan tun da shidan nan da aka zo aka ce kuma da shi da da ɗan hindu da ɗan nabiga ya kira su da uwaye- da uwayensu ne ba da ubanninsu ba saboda da- su 'ya'yan uwayensu ne shi yanzu kuma da su waɗanda ake kwatanta zulama na amirul mu'minin wanda darajar shi ya ruwa a rufe wanda shi sai da suka laluba suna ta neman yadda za su yi su ce ya yi laifi suka kasa samu wani abin da daban al'ajin makiyan ali har yanzu da yau sun kasa ce mana ali ya yi kaza ba daidai ba har yanzu muna yi musu wannan challenge in wani ya isa ya ce mana ali ya yi kaza wannan kuma kuskure ne ko ba daidai ba ne sun kasa da suka rai za su yi suka ce ubansa ba musulmi ba ne zai shiga wuta sun rasa kasa me za su faɗa dangane da shi ka san ku a ci ana makiyanka na neman aibin ka su kasa gane wannan ba karamin daraja ba alhali wasu ba shi ban aka ce to su sun wani aka wani ku kawo babin sai a ce ai wani yayi kaza wani yayi kaza sai a jera musu amma an ku ga mana laifin da yi nan ba ku san shi amma yi muku laifin me to wannan alin da da- da suka sani ke wanda suka ƙi su bi suka yi duk abin da za su yi har ya zama ƙarshe dai kuma yanzu dai bukatar su ta biya sun kashe shi ko bayan kisan ma ba kyale shi ba. aka bi shi da tsinuwa na shekara da shekaru akan bambari baro bayan wannan ba ba kyale shi ba. aka zo aka yi yanzu yanzu yanzu in kai in kai magana da mutum sai ce maka su ma suna girmama shi amma sun san darajar shi bai kai rawa da rawa amma a- ba a littafi ba a ra'ayi haka kake so ba wai hakan littafi ya nuna ba don da- littafi- littafin ka wanda ya inganta a wurin ka ya nuna shi ne ke da daraja wanda ba mai daraja kamar tasa in banda manzo rahama sallallahu alaihi wasallam manzo kawai ya fi shi an gama daga manzo sai shi a dukkan darajoji da alkur'ani da hadisi abin da ya nuna ke da kuma zahiri amma wani lokaci nake cewa to ai bai isa ka ce ma ruwaya ta nuna wane yana da daraja ba ya kamata mu ga daraja ko ba ka bane domin Allah ta'ala adili ne ba yana ɗaukaka mutum ne kawai ba a yakan yi mai yakan as- yakan sababa shi da wani abin da ya nuna shi ya fi tsaura a ɗauko babin hikima ba wa ya fi hikima a boko in wa ya fi ilimi a ɗauko jarumtaka wa ya fi zama jar- jarumi a ɗauko jini wa ya fi kusa da annabi a ɗauko wane ne aka yi wane ne al- al- aka bi gashi nan gashi nan gashi nan gashi nan ko ga mini har sai da kamar haidari a wani magana sai kawo musu abubuwa kamar biyar ya ce ku kawo mini dangane da zancen annabi ya faɗa dangane da wani ya ce irin wanda ya faɗa dangane da ali na ku ban ce muku kuma na ba ku wata shida ba ko kwana kaza ba duk lokacin da kuka samu hadisi ingantacce ku kawo ina ne wani an- annabi ya taɓa ɗaukar hannun wani ya ce man kuntu maulahu fa hadha fulanun maulahu ba adi ba a ina ne wane ne manzo Allah ya ce huwa ma'al haq wal haq ma'ahu ba a ba wane ne manzala ce huwa ma'al qur'an ma'ahu wal qur'an wal huwa ma'al qur'an ba a ba wane ne ya ce dangane da wane ne aka kawo hadisin manzila anta minni bi manzilati ta haruna min musa illa annahu la la nabiyya ba'di ga sunan ga sunan kuma wannan challenge din yana nan in za ku kawo ku kawo shiru suke yi da ka sun ka kakure su da hujja yanzu na su
Allah ku shi bane kuna da yadda sabu kuna da wurin mutu'a wato mun kashe ku
ba shi ne maganan ba ba magana hujja aka tambaye ka aya ko hadisi
wallahi shi annan in ba mun kashe ku mun wallahi duk sai ku mutu
wai shi ne hujja Allah ya baka hankali ga littafi an saukar ga hadisi ya gaban ka to me kuma ya rage son rai gaskiyan guda nawa ce ya ne insha Allah gobe in Allah ya ji muke zan ce muka zo za mu tsora daga inda muka tsaya za mu yi magana kan waƙiyan 19 ga wata wanda ba mu yi ba yanzu ya kamata a ce daren 19 nan ne muka yi magana waƙiyan 19 amma na tsaya ina muku mukaddama insha Allah jibi insha Allah muka zo za mu yi waƙiyan 19 kuma na ƙarshe sai mu yi waƙiyan 21 an gama insha Allah dama dare uku ne za mu yi wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin Allah muna roƙonka ya rabbi ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ka bai mu ikon kauce mata Allah ka tsine wa makasan amirul mu'mini Allah ka tsine wa makasan Ahmad da Hamid da Mahmud ka tsine ma makasan shuhada al-Qudus mai da ka tsine ma makasan ah, amirul mu'mini da makasa 'ya'yansa wannan musulman roƙonka ya rabbi ka sa jininansu ya zama sanadiyan tabbatan addini daram a wannan muhalli ya rabbi ka taimake mu ka kiyaye mu sharin kawo kanmu da shirin shaidan allah ka ɗora mu birbishin makiya ka rugurguza al'amarinsu ka ɗora mu birbishinsu اللهم اضبنا اللهم ارحمنا اللهم ثبت اقدامنا وثبت ابدتنا واسر ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور واجعلنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
wannan shi ne na karatu